الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى هذا تحت باب المراطلة أليس كذلك قرانا الحديث الأول أليس كذلك قال مالك يتي إمام مالك يتي إمام دار الهجرة الأمر عندنا في بيع الذهب بالذهب والورق بالورق مراطلة يتي يندى الأمر يكي أوجم أتكين تنكين زيناريا للزيناريا ko azurfa da azurfa in za a yi au za a auna annahu la ba'sa bi zalika yace babu laifi an ya akhudha ahada ashara dinaran bi ashrati dananir wai babu laifi ya karbi dinari goma sha ɗaya ya bayar da dinari goma me yasa aka samu wannan tafadul in nauyinsu ya zama ɗaya wannan dinari goma sha ɗaya alhafif ba shi da nauyin shi bai kai wannan kuma dinari goma nauyin shi ya kai sha ɗaya ɗin to an samu nauyin shi ya zama ɗaya ko da yake a cikin lamba a zane daraja su ba ɗaya ba ce an fahimta naira ɗari daidai yake da dala ɗari ba daidai ba ce ba me yasa ka faɗa da sauri a a an san haka ko mana ya karbi dinari an ya kuza ahada asharata dinaran sai ka ce dinar khafif dinaran khafifan bi ashirati da nanir bi ashirati da nanir saqila yadan biyadin hannu da hannu idza kana waznu zahabaini sawa'un in ya zama na awon su nauyin su duk ɗaya ne sai dai wajen zane lamba wannan goma ne wannan sha ɗaya ko sha biyu amma nauyin su duk ɗaya ne yace babu laifi a cikin wannan ko عينا بعين وإن تفاضل العدد والدراهم أيضا في ذلك بمنزلة الدنانير جيدا دينار هذا أظهر رادود أيني قال مالك إمام مالك يتي من راتل ذهبا بذهب أو ورقا بورق وندي أو الزينار هذا الزينار كو أظرف هذا أظرف فكان بين الذهبين فضل مثقال shi aka samu tsakanin zinariya da zinariya din nan akwai fifi ko komen kankanta sa miskal fa'ata sahibahu qimatahu min alwarid sai ce to wannan fifikon da wannan zinariya yafi na miskal din zan cika maka da azurfa aw min ghairiha ko da wani azurfa zan zan bada ciko fala ya akhudhu yace karka karbi wannan fa inna zalika qabihun yace wannan abu mummuna ne bai halatta ba wa zari'atun ila riba yace wa zari'atun ila riba ko yace an kama hanyar cin riba kenan li'annahu idza jaza sai ce abinda yasa ya faɗi haka yace idza jaza lahu an ya'khudha al-mithqala bi qimatihi in ya halatta makansa ko ya halatta ya karbi wannan ƙarin da ya ragu mithqal a biya shi da kimarsa hatta ka annahu sharahu ala hiddatihi sai ce ai kaman ya sai shi kenan shi kadai jaza lahu an ya'khudha al-mithqala bi qimatihi miraran to ai ya halatta makansa ya karbi miskali da kimarsa so ɗaya so biyu kenan ko sama da haka li'an yi jiza zalikal bai a baina wa baina sahibi ya yi ne don ya halatta wannan kasuwanci tsakanin shi da wanda suka yi ciniki da shi ɗin shi sa imam malik ya ce wannan ba daidai ba ne bai halatta ba qala malikun walau annahu ba'ahu zalikal mithqal mufradan imam malik ya ce imam malik ya kawo ka'ida shi kuma ya kawo misali yace da a ce zai sayar mishi wannan ƙari miskali ɗin shi kadai mufradan laisa ma'ahu ghairuhu lam ya'khudhu bi ushri thaman da a ce wannan kadai zai sayar mishi ba zai yadda ya saya da ɗaya bisa goma kiman abin da aka faɗa ba allazi akhadha bihi akhadha bihi akhadhahu bihi la an yajuza lahu al-bay'a فذلك الذريعة إلى إهلال الحرام والأمر المنهي عنه وياين دو يحل تام كرسا ونن شركين يتي ونن شيني أبند أك حرمتا قال يحيى قال مالك إمام مالك يتي في الرجل يراتل الرجل ويؤتيه الزبل أتك الجياد yace mutum su yi ciniki a auna sai ya bashi zinariya masu wanda zinariya masu kyau zinari mai kyau waya ji ma'aha tibiran zahaban gaira jayyidin sai ya hada kuma tibir zinariyan da ba a buga danyen zinariya wanda ba shi da kyau waya a min sahibihi zahaban kofiya ya karbi zinariya mara kyau shi ne kofiya muqatta a yankakku wanda aka yanyanke su wa tilkal kofiyatu makruhatun inda nas kofiyan da ya bayar ɗin mutane ba shi da kyau kenan ba shi da kyau fayata baya are zalika matsalan bi misalin anna zalika la yasurhu yace wannan baya halatta qala malikun imamu malik yace wa tafsiru ma kuriha min zalik yace fassaran abinda aka haramta daga wannan anna sahiban zahabil jiyad yace ai mai wanda yake da zinariya mai kyau din أخذ فضل عيون ذهبه في التبر الذي طرح مع ذهبه يا كربي أخذ فضل عيون ذهبه يا كربي كار زينار ينسى في التبر يا كربي أجكي وانا بابوغا بابي كي وانشان كوبا الذي طرح مع ذهبه وانا أكا حدا تاري أكا حدا زينار ينسى ولولا فضل ذهبه على ذهب صاحبه cinikin da a ce ba don kyan zinariyarsa ba akan zinariyan dan wasa da suka ciniki ba lam yuratiluhu sahibuhu bi tibrihi zalika ba zai yadda a yi cinikin a auna wannan abin da wancan zinariya mara kyau ba ila zahabil kufiya famtana'a famtana'a sai ya hana aka hana ma'ana in shi aka hana cinikin saboda a yi hila a halatta shi yasa suka yi wannan tsarin da suka tafi akai wa inna ma masalu zalika كمثل رجل أراد أن يبتاع ثلاثة أسوء Imam Malik ya ce misa kwatankwacin wannan magana da aka yi kamar mutum ne yana son ya sai sa'i uku min tamrin daga dabino zai sai dabino sa'i uku ajuwa mai kyau bisa aini wa muddin min tamrin kabis da sa'i biyu da muddi ɗaya na dabino alkabis wanda bai kai wannan kyau ba faƙila lahu haza la ya suluhu sai aka ce ai wannan bai dace ba bai halatta ba faja'ala sa'aini min kabisin wa sa'an min hashafin sai kawo sa'i biyu daga dabinon kabis da sa'i daya na hashaf wanda yake mara kyau yuridu an yujiza zalika bai'ahu yana son ya halatta wannan ciniki ayi hila a halatta wannan cinikin فذلك لا يصلح امام مالك yace wannan bai halatta ba li'annahu lam yakun sahib al'ajwati yace ai mai ajwa mai dabino mai kyau din nan lam yakun li utiyahu sa'an min al'ajwati bi sa'in min hashafin ai ba zai yadda ya bada sa'i daya na dabino mai kyau ya karbi sa'i daya dabino mara kyau ba walakinahu inma a'tahu zalika li fadl al-kabis yace abin da yasa ya bashi wannan saboda kyan alkabis din shi yasa ya aka yi wannan cinki aw an yaqula ar-rajul ko mutun ya fada yace lirrajuli ko mutun yace bi'ni salasata aswin min al-bayda bi sa'aini wa nisfi min hittati shamiyya ka sayar min sa'i uku na alkama mai kyau bi sa'aini wa nisfin min hittati shamiyya da sa'i biyu da rabi na alkama a shamiya mai kyau faya kulu haza la ya suluhu illa mislan bi misli sai aka ce ai wannan baya halatta sai dai daidai wa daida faya ja'alu sa'aini min intatin shamiya sai a sa sa'i biyu na alkama shamiya wa sa'an min sha'irin da sa'i na sha'iri yuridu an yujiza bi zalika al-bai'a fi ma bainahuma yana so ya halatta wannan ciniki tsakanin su wa hadha la yasluhu imam malik yace wannan baya halatta li'annahu lam yakun li yutiyahu bi sa'in min sha'irin sa'an min hintatin bayda'a ai in ba don di dabara hilan da ake son ai ba ai ba zai yadda ya bashi sa'i na sha'ir ya karbi sa'i daya min hintatin bayda'a maimakon sa'i daya na alkama bai za'a lau kana zalika sa'u mufradan da za a ɗaiɗaita su ne wannan a waje ɗaya wannan a waje ɗaya ai wannan cinikin ya ce ba zai yadda ba wa inna ma a atahu iyahu li fadli shamiya alal bai za'a ya ce ai ya ba shi ne saboda darajar dabino shamiya darajar shamiya ta fi darajar albaiza abin nan alkama ta fi darajar alkama albaiza'a fa haza la yasluhu wa huwa mithlu ma wasafna min at-tibri yace baya halatta shine kwatan kwacin abinda muka siffata na at-tibr qala malik imam malik yace fa kullu shay'in min adh-dhahab wal warq wat ta'am kullihi yace duk da zinariya da azurfa da abinci allazi la yanbaghi an yuba'a illa mislan bi mislin abin da baya halatta a sayar sai dai daidai wa daida hannu da hannu fala yanbaghi an yuj'ala ma as-sinf al-jayyid min al-marghub fihi ash-shay'u ar-radi al-masqud baya dacewa a kawo abu mai kyau a ka a sannan a yi ciniki a yi mubaya'a da abin da ba shi da kyau li yujazal bai'u saboda a halatta wannan cinikin a ce ya halatta wal yutahalla bi zalika ma nuhiya anhu min al'amri lalzi la ya suluhu saboda a yi hila a yi dabara a halatta abin da bai halatta ba izaju ila zalika ma asin fil marqubi fihi in aka hada da alkama da tafi mai kyau wa inna ma yuridu sahibu zalika an yudrika bi zalik fadda jawdati ma ma yabi'u wa yana son ya samu dar ya samu amfanin darajar dabino mai kyau inda ake da zai sayar فيؤتي الشيء الذي لو أعطاه وحده لم يقبله sai ba da abin da da za a bashi shi kadai wannan abin ba zai karba ba saboda rashin kyau shi sahibu lam ya'khudhu lam yaqbalhu sahibuhu wa lam yahmum bizalika wa inna ma yaqbaluhu min ajli allazi ya'khudhu ma'ahu in shi kadai aka bashi ba zai karba ba amma me yasa zai karba saboda an hada shi da mai kyau ne li fadli sil'ati sahibihi ala sil'atihi saboda kyan abin da abokin ciniki ya kawo na in abokin ciniki ya fi nashi kyau fala yan baki li shay'in min az-zahab wal warq wa ta'ami an yadkhulahu shay'un min hadhihi sifa ai baya halatta zinariya ko azurfa ai irin wannan ciniki ga mai kyau ga mara kyau duk sa'an da aka ce ga mai kyau ga mara kyau in aka ba mai wanda ya kawo mai kyau ya bayar da mai kyau mara kyau din za a karbe shi ne a hada da wani in aka hada da wani abu to an kama hanyar riba kenan shi kuma ana son daidai ne wa daida kuma hannu da hannu fa in arara sahibu ta'amin radi an yabi ahu bi ghairihi mai abinci mara kyau din yana so ya sayar da wani falyabi'u ala hidatihi ka dauki mara kyau ka sayar shi kadai kaga me zaka samu wala yaj'alu ma zalika shay'an fala basa bihi idza kana kadhalika amma ka dauki mara kyau ka sayar nawa ya kama to shikenan aka ce babu laifi amma ka haɗa shi da mai kyau wanda kuka yi cinikin ya sai mara kyau ya karbi mara kyau ne saboda mai kyau ɗin to shi kuma ba a samu daidai wa dauda ba imam malik ya ce an samu riba kenan to sa'an nan sai ce babu la'ina babu la'ina abinda ake ce ma al'ina shine dabara suke wanda ya zauna saudiya zai mutanen riyad mutanen najid suke yawan yin haka zan zo wajen kance ina kana da supermarket ko kana da haja in ce ina son ka barance naira dubu goma sai ka ce babu kuɗi amma gani da buhun shinkafa zan sayar maka naira dubu goma sai ka ce ka saya bayan ka ce ka saya kan ce to zan sayi shi kudin hannu dubu takwas sai in baka dubu takwas ɗin na san ana yi shi ne al'ina an haramta ya zo ka ba shi rance naira dubu goma ba ka son ka ba shi sai ka ce ba ka da kuɗi sai kaya kake da shi me kake da shi ka ce kana da sukari buhu kana da shinkafa buhu ya ce to zai sai sukari bashi ko shinkafa bashi a naira dubu goma sai ka ce ka sayar mishi shinkafa bashi naira dubu goma to da ya ɗauki shinkafan kun yi cinikin to sai ka ce kaga zan sai shinkafar taka dubu takwas in baka kuɗin hannu tun da yake a matsayi ki eh tun da a matsayi ki kudi yake so zai sayar ko ba zai sayar ba ko dubu bakwai kace mishi zai sayar a haka suke yi ko ba haka suke yi ba abinda ake nufi da addinin musulunci abinda ake nufi da addinin musulunci fa addabt ina mana addabt kiyayewa ka kiyaye addininka kamar yadda kake kiyaye duniya ko fiye da haka saboda bayi na Allah sun kasu kashe biyu bayi na godiya suna gode ma Allah da bai wanda ya musu su ne jam'in su ibad wa ibadun rahmanin lazina ya fi alal ardi hauna da bayi kuma na dole ko kana so ko baka so in kullum man fi samawati wal ardi illa ati rahman abdan ko kana bin Allah ko baka bin Allah kai bawansa ne ala dole to wa'annan bayi su ake cewa al-abid jam'in su sune al-abid wa ma rabbuka bizallamin lil abid mugun bawa jam'in su shine al-abid eh bayi na gari kuma sune jam'in su ibad wa ibadun rahmani za ka gani dukkan ka za ce ibad bayan Allah na kurai ke za ce al'abid na dole ke miyagun bayi ke an fahimta to sai aka ce kai ana bukatar ne ka kiyaye addini ka addinin musulunci yana bukatar zabt ne ina ma nan zabt ka kare addininka ka kiyaye addininka kana ciniki shekara nawa ka zo ka ga gashi manzo Allah shari'a ta hana sai ka canza manzo Allah ce man taraka shay'an لم يتركه إلا لله عوضه الله ما هو خير منه kaga yadda kake tafiya cikin motarka kana tukin motarka ai ko kana rike da me steering din na akwai mita a ciki 180 nan 90 nan 90 ba haka bane ba nan 90 kaga dama zaka kwana nan 90 kaga dama zaka kwana nan 90 amma titin da aka yi maka kana tafiya ciki 60 ne amma ka dama nan ya zama nawa nan kuma ya zama nawa sai ka ce a kai bari kai in ka kwana mana tis'in din zaka fada rabi amma an ka tafi akan zabt akan kiyayewa kan sittin titin da aka fada da maka sittin ne ba za ka iya sama da haka ba in ka zo haka kake tafiya kaffa kaffa kake yi me yasa ba za ka yi son zuciya ka kwana da karfi ba sai ka fada daji ka kwana nan tis'in sai ka fada daji to sai ka tsaya dole kake tafiya a kan 60 din nan 30 nan 30 har ka kai inda za ka shi ake ce ma'adabt to haka ake son ka riko da addininka ba wai ka bi son zuciyarka ba saboda son zuciyarka din nan ka kwara din ina za ka shiga halaka za ka fada rami ne in can ne kuma fa za ka fada mene ne rami ne amma ka kiya to haka addininka in ka kiyaye addininka Allah zai kiyaye ka ihfazillaha yahfazka ihfaz Allah tajidhu tijahak sa'annan kuma Allah ce inna Allah yudafi'u anil ladzina amanu inna Allah yudafi'u Allah na sama amma an kai imani zai kawo maka gudunmuwa ya kare ka da duk abin da ake in imanin ka na da karfi an fahimta to sai ka kiya kai ka saba da wannan kasuwanci ci ka samu kudi ci kake samun kudi to ya za a yi sai ka ci gaba da yin haka ba haka ke ba haka bane ba to duk abin da ka samu a cikin abin da aka haramta maka din nan wallahi ba shi da albarka haka zai tafi a banza a wofi kullun kana cikin tashin hankali kullun kana cikin bacin rai saboda me wa mat'amuhu wa mashrabuhu wa ghuziya to sai kaga kullun abincin haramun tufa haramun wajen kwana haramun wallahi ba za ka samu kwanciyar hankali ba ka yi rantsuwa da Allah wallahi ba za su samu kwanciyar hankali ba an yi mulki an yi siyasa an tara kuɗi an samu ko ba samu ba wake da kwanciyar hankali kowa na cikin kaskanci ne da tashin hankali wallahi wani sai da allura magani ma ba za sa yi bacci ba sai da allura kai kuma kana zaune kana hakuri da abin da Allah baka kaɗan sai Allah ya sa maka albarka ai yanzu an san cewa albarka ake albarka ake so koyawa albarka ake so koyawa albarka ake so koyawa wannan ya riga ya ya siyasa wancan sati da muka karatu wani aiko takarda ko na oi malam ka ce tsohuwa muhimman nan magana tsohuwa ta yi sallah ta zai ta yi walha ba mu tattauna ba ko to ban san abin da yake nufi abin da nake nufi ni shine duniyar nan da kake gani ko 'yan bokan da suke ɗaukan boko ɗin sun fi turawa jin daɗin boko saboda imanin da ke tare da su saboda imanin da ke tare da su ko su wanda ya ɗauki boko a kaidan za a gan shi baya jin rayuwar shi takaitacciya take kayi aiki kayi mulkin ai ma ritaya sai mai kuma sai ka zama ka zauna kofar gida kana raba fada jikoki da yara komai ya rikici maka ka rasa jin daɗin rayuwa shi ne na ce tsohuwa ba ta san bihi ba ba ta san komai ba za ta yi sallan asuba ta sha koko tana zaune lokacin walha ta tashi ta yi mai haka rayuwarta take me take jira in ta mutu ta je ina wallahi ta fi duk wani baturen duniyar nan jin daɗin duniyar nan saboda tana da hope cikin rayuwarta shi ko fa inna ma hazina hatu duniya na mutu wa ma yuhlikuna duk wani bature da ka sani wannan ra'in an mutu shi kenan duk wanda yake da wannan akida in ya mutu in an mutu shikenan sai ya mutu ya je ga ashe da babban aiki eh kullama ulqiya fi fawjun sa'alahum khazantuha alam yatikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhirun fakazzabna wa qulna ma nazzala Allahu min shay'in in antum illa fi dalalin in antum illa fi dalalin kabir ina ma'ana ad-dalal bata a lokacin za su fada ce wa qalu laukunna na suma'u da muna ji mai amfani auna a kilu kai ka ce ya fi tun fi kowa hankali gashi ya zo yana tabbatar da ba shi da hankali ina ma'anan hankali ina ma'anan hankali me ya hankali in mutum na tafiya zai fada rami sai a ce hankali hankali kare me kare fada mana kai hankali mana hankali shine abin da ya kautar da kai daga halaka to duk abin da ya tura ka zuwa halaka ba hankali ba ne ko me yake mallaka a duniyan nan ba hankali ba ne an fahimta abin da ake nufi kenan in yana nan ko ya manta na manta ba mu yi magana ba na ce tsohuwa na nan ba ta san komai ba tana sallah ta tashi ta yi asuba ta sha kukuta tana jiran tana tana jiran ran da za ta mutu ta je ta shiga aljanna to ta fi kowa jin daɗin duniyan nan saboda tana da hope wannan rayuwar ga inda za ta je shi kuma wannan kuma fa ba shi da wani abin da ya samu a duniyar nan shi kenan iyakar abin da yake da shi kenan shi yasa sun fi kowa bakin rai da bakin ciki da tashin hankali za ga su fararen mutane ne ga dukiya ga komai ga gashi da amma kana ganin fuskar shi ka san wannan fuskar ba haske a cikinta gashi fari ne amma babu haske a zuciyar babu haske a zuciyar shi kuma labarin a tambayi ba haka bane ba da shi abin da ake nufi kenan wallahi karkare yana da wannan wannan alkhairi da Allah ya baka na imani wallahi tallahi ya fi duk abin da ka rasa a cikin duniyar nan na kuɗi da mulki duk abin da za ka samu ka rasa imaninka hasara kenan duniya da lahira Allah ya kiyaye abin da ake nufi kenan shi yasa sana'ar da kake yi da shekara ashirin kana yi baka san ba shi da kyau ba ka zo ga shari'a ta haramta kuma haramun ne kowa ya haramta akwai matsala da aka yi sabani dama suka ce in za ka yi amur bil ma'ruf wa nahi anil munkari sai ka duba al masail al muttafaqa alaiha to shine zaka je kana jayayya da mutane kana fada akan su amma matsalan da aka yi sabani wannan malami yana gani kaza wannan malami yana kaza yana gani kaza to ba nassi ne qati'i ba ko ta'wili ne ko zahiri ko menene da menene ko raji shi ke da ko marjuri to waɗannan matsalolin ba a yin tashin hankali a kansu saboda wannan malami yana ganin kaza ne wannan yana ganin kaza ne wannan yana ganin kaza ne to haka Allah madaukakin sarki ya ga dama wayansu ayoyin alkurani sai kawo su kaulan wahidan tilka ashiratun kamila waye zai ce tara ne waye ce goma sha ɗaya ne ba tawili wasu ayoyin kuma sai Allah ya kawo su ya bar mu hankali ya yi ijtihadi sai bar mu hankali ya yi ijtihadi yana ana nufin kaza ne ana nufin kaza ne ana nufin kaza ne to irin waɗannan baka hana mutane mas'alan da suka suna yi amma mas'alan da aka yi muttafaqun akoko mas'ala ne nassun qati'un a ciki ka bar shi ka canza mai kyau zaka ga alkhairin da zai maka saboda manzon Allah ya ce man sallallahu alaihi wa sallama man taraka shay'an duk wanda ya bar abu lam ya turukuhu illa lillahi ba komai yasa ya bar wannan abin da sai tsoron Allah sai tsoron Allah awwalahu Allah ma huwa khairun minhu sai Allah ya musanya ma abin da yafi alkhairi da abin da ka bari din in dai alkhairi kake nema to Allah zai musanya maka abin da yafi alkhairi amma ka ce a to ya za a yi ai kaza kaza kaza kaza shikenan ka da da tabbatar maka kanka kai akan bata kake kenan kuma baka bukatan komai sai bata an fahimta to al'ina an fahimta wannan masala al'ina ko da yake ba maliki bai kawo hadisan ina ba shine mutum ya zo yana son ka bashi rancen naira dubu goma kuma an ce a bada rance ka yi mishi hakuri in ya samu ya kawo kai kuma baka son ka bashi sai ka ce a'a ba da dubu goma amma ina da buhun shinkafa zan sayar ma dubu goma na sayar ma dubu goma shi ce zan saya dubu bakwai a matsayi kake kana bukatan kuɗi wanda aka ce wanda yake zo a cikin matsatsi aka ce ka taimake shi yanzu mai kai masa zalunci kuntata masa kai kuma Allah yana kallon ka me kuma ribar fadli kuma kenan ba mu san masu wa'annan mu ba mu san masu yin wa'annan ba duk sa'an da aka shiga aka shiga neman kuɗi fa haka yake sawa'an da kasuwanci ne da siyasa ce da menene da mulki ne da duk abin da ya kawo duk abin da ya ruda rayuwa ke duk bangaren rayuwa abin da ya halitta shi kenan shi yasa kowa ya shiga cikin halin kakanika kashe kai abin da kake so kai kudin ka kake nema shikenan kana nema ka nema yanda ka dama kada ka taba tsammanin cewa an ka saba wa Allah kafi karfin Allah kenan gobara sai ta zo ta ci kudin sai kuma kai mai sai ka yaya sai ka shiga wani hali Allah ya kiyaye an fahimta sai ka shiga wani hali ka zama almajiri malamai suka mai da ilimi mulki ba a karanta da kuwa ba kuwa za a karantar ba sai ya yar ka za ka za ka za ka za ka za ka kai da malam kuke karatu kuke har yayi aure ya haihu kai ka ba ku da kudin rago ma amma wanka ya hakuri wannan dan da aka haifa zai zo ya fika ilimi shi zai zo kuma yana mulkin ka to duk rayuwar da kake karatu da kake me kake aka mai da karatu ilimi ba za ku ya muku ba sarakuna da malamai da me aka mai da shi ilimi shikenan ana nan sai kuma me zai faru sai aka zo aka ba a bukatan wannan ilimin ma ga ilimi ya yadu ko ina riba to ya zaka yi ya zaka yi Allah ba a yaudararsa Allah ba a yaudararsa an fahimta wa man yaku za fadli fa yabkhal bi fadlihi ala qaumihi yustaghna anhu wa yuzmami wa man yaku za fadli duk wanda ke da fadala dukiya ilimi menene da mulki faya bukhal ala qaumihi sai ya yi ma mutane rowan wannan abin ana nan ana nan yustagna anhu sai Allah ya zai juya zukatan mutane masake mutane da su kauce wani wuri ba sa bukatar shi wa yuzmami sai saura a cikin zargi ana zargin shi amma in kana da shi ka bayar fa sai Allah ya kara maka an fahimta wannan dangane da malamai kenan to yan boko kuma da aka yi boko kowa unguwarsu zai tashi zai islamiyya zai menene da menene ya sauke alkur'ani yana yi dabara dabara ya shiga firamare sakandare da ya samu boko din shi yana ganin abin da ya fi kenan in ya shiga ofis sai ya manta da asalin shi da farko to shi kenan su ma ba a koya kowa sai waɗanda sai wanda suka san boko wanda ya karatu alkur'ani ya sauke alkur'ani ba za a ma ba shi admission islamic state da shi ba sai ya iya boko an fahimta to sai al'amarin nan ya rikice can ya rikice sai kowa ya shiga cikin rudu kowa a cikin rudu yake duk wanda ya ce ma ya san alƙiblan da yake fuskanta wallahi tallahi ƙarya yake baka sai an ga aiki shi tukunna a tabbatar da ya san alƙiblan da yake ci cikin abinci masu ma'aikata ba su da kudi yana son keke yana son babur yana son mota yana son menene da menene duk abin da ɗan uwanka ya zo yana so sai ka zalunce shi a ciki sai ka takura mishi a ciki kuma aka ce rancen ma an ka ba shi wanda ba da shi ka yi mishi hakuri ka yi tsoka ka ɗaga mishi kafa har lokacin da ya samu to sai ka takura mishi ka kuntata mishi wanda ba shi da shi ya zo wajen ka nema kuma kai kana nema a wajen shi kana nema a wajen shi kuma ta hanya mara kyau yaushe dukiyarka za ta yi albarka wallahi ba za ta yi albarka ba za ta yi albarka she ka zo tun ana san mota naira na sai mota sabuwa naira dubu biyu tatsuniya ko tatsuniya akwai wani kabiru gidan musa uac in ka hau kantin kwari kana karshe titin na kwari gida da wallahi ni na wanke man kamfani a cikin mota naira dubu biyu na ce a rage mai ɗari biyu ce an rage ma dubu ɗaya da ɗari takwas mota sabuwa suzuki minibus yanzu nawa ce mota nawa lokacin peugeot nawa ce station wagon nawa ce akwai wata ba harka dubu uku bana ba harka dubu uku peugeot dubu shida hakan ya ba tatsuniya bace ba tabbas ne hakan ba tatsuniya bace ba ai ai da in za ka yi yarka shefanin makaranta mai nawa ake yi madaran nido babban gent size nawa ne naira bakwai da sile biyar a cooperative in ka fita waje naira takwas wannan ba tatsuniya ba ce ba shekaru ɗari baya ba ne fa eh yaya ba su da yawa eh talatin da biyar na shekara nawa kenan talatin da biyar baya wannan gent size din in ka je cooperative naira bakwai da sule biyar biyu ke akwai in ka je cooperative haka in ka je kasuwa naira takwas yanzu naira nawa ne dubu takwas dubu bakwai dubu goma ya za ka yi me kawo haka me kawo haka da sule biyar najeriya sule biyar takardar sule biyar najeriya ya fi dala 1981 ko 2 aka ce dala ta yi tsada ta kai naira guda naira ɗaya eh sule biyar ne sule shida sule biyar sule shida haka ake tafiya 1982 ko 3 aka ce dala ta kai naira ɗaya ta yi tsada wannan tabbas ne ba wai waiwai ake yi yanzu na wuce dala 360 shekara 100 aka yi ba shekara 100 aka yi kuma dole sai ka bi wannan abubuwa to shi sa addinin musulunci kiyayewa ne adapt ka kiyaye addininka ka kiyaye imaninka kasuwancinka zai albarka karfin zuciyarka da fandare ba Allah fa ba shi zai sa ka samu kudi ba sai Allah ga dama ka ya ba sai Allah ga dama ya baka in bai ga dama ba wallahi ka kauce hanya ka kafir in ya ga dama ya baka bai ga dama ba zai baka ba to me amfanin kai da zaka samu a wajen fandare ma addinin Allah wa ma yushbihuha al'ina da abin da ya kamance shi na cinikin wa ma yushbihuha ko أي ما يشبه العين من استرباه الرجل بما ليس في ضمانه da abin mutum yana neman riba a cikin abin da baya mallaka wa min jumlatihi bai'u at-ta'ami qabla al-qabd wa kaza bai'u ghayri at-ta'ami qabla qabd an sani ko wannan duk ana fada ku ka san kasuwanci kai nayi ina matsayin shi ya za a ya za a za mu gani insha Allah wa bai'i ta'ami qabla an yastawfiya da kuma ka sai abinci ba tare da ka dauko ka kawo wajen ka ba kai ma ka sayar ma wani mun karanta satuka da suka ce al-ishrak mas'alatul ishrak shine imam malik ya bada izini wannan kadai amma bayan haka haramun ne an fahimta qala haddathani yahya an malikin an nafi'in an abdullah ibn umara anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man ibta'a ta'aman fala yabi'u hatta yastawfiyahu duk wanda ya sayi abinci kada ya sayar sai ya dauka ya kai inda yake rufansa kenan ko qala wa haddathani an malik an abdullah ibn dinar an abdullah ibn umara anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ibta'a ta'aman fala yabi'u hatta yaqbidahu haka manzon Allah ya faɗa قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر انه قال يتي عبد الله بن عمر يتي كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسانتي زمان منزون الله صلى الله عليه وسلم نبدا الطعام muna cinikin abinci muna son abinci sai ba aso alaina man ya'muru da binti qalihi in muka saya sai sarkin kasuwa sai ya aiko mutane su ku je ku ce musu kowa kada ya sayar nan ya dauki abin shi ya kai inda zai aje ku ya sayar an fahimta min al-makan alladhi ibtanahu fihi sai ce mu dauka daga inda muka saya din mu kai kada mu sayar a inda muka saya din ila makanin siwahu qabla an nabi'ahu zuwa wani waje kafin mu sayar shari'a abinda shari'a ta ce kenan kuma ga dama kai yanda kaga dama kuma zaka ga abinda bashi da dadi Allah ya kiyaye qala wa haddathani an malik an nafi'in anna hakim ibn hizam ibta'a ta'aman hakim da hizam shi ya sai abinci amara bihi umar ibn al-khattab lin-nas hakim bin hizam sayyidina umar khalifa yana nan sai ce mutane aje abu ba su abinci ba she sun kai karshe har sun fara karyewa talauci ya kai a'a da an fa da ya lokaci ya kai sai ce aje a ba mutane abinci wannan a bashi abinci wannan ko a ba kowa allocation a baka takarda ko check ka je ka karba abincinka wani in ya karba abincinka daga nan she shi ma ya sayar ibta ta'aman amara bihi umar ibn al-khattab lin-nas umar dan khattab haka ake so shugaban kasa gwamna sarki menene da menene abin da ake nufi da shugabanci kana ɗarewa kan shugabanci farko kana duban al'amarin al'umma ne mai ake ciki yaya ake ciki wake cikin matsala ka hau ne don ka warware musu matsala ba don ka ƙara musu matsala ba in don ka ƙara musu matsala ne to me amfanin ka kenan ka hau ne don ka warware musu matsaloli da suke ciki sai na umar sai ce a ba kowa abinci akan a ba kowa abinci kaga abin da Umar ke yi kenan amma wata kuma da daddare sai ya tashi don kana shugaban kasa ko gwamna ko menene ka ce ayi a'a sai ka bincika ka gani kowane state kowane gwamna yana bada albashin 25 yana biyan fensho ina kudin fensho suka shiga yaya aka yi mutum ya gama aiki shekara 35 ya gama yana zaune fenshin duk bai ta kara karya ba kuma ya yi wahala kuma ba a bashi ba ya wata biyu uku ba a bashi fenshin shi ba ina ya kai don mai gwamna don mai shugaba zai ɗauki kuɗin ya biya bukatarsa shi duk zalunci ne sai na umar ya tashi da dare yana yawo yana duba talakawa shi mai suke ci wake da matsala sai tarar da wata mata tana cikin wani hali ita da 'ya'yanta tana maganganu wallahi kaza kaza kaza kaza ce me ya faru ne ta ce gashi nan halifa ya kyale mu dan yunwa gani da 'ya'yana ba mu samu abinci da za mu ci ba a cikin dare ba ta san wane ne ba sai sheka da gudu ya je baitil ya je wurin ajiyar abinci ya ɗauka ya ɗora kan aka ce kawo ma ranka ya dade yalla bai ce a ko za ka ɗauki min laifi na ranar lahira ya kawo ya zai ce ke ga abinci aka hura wuta ya kwanta kasa da gemun shi yana hura wutan har wutar ta tashi ta dafa abinci ta ba a yanta ya ce tu gobe kin je wajen amirul mumini na ke faɗi alkhairi ba ta san kowa ne saboda mai yana tsoron wannan baiwar Allah ta kwanan yunwa Allah zai tsayar da shi ranar lahira da kanshi ya je ya ɗauko ya ɗora kan gadon bayansa yalla bai ya ba za ka ɗauka min laifi na ranar lahira ya kawo mata sai da aka hura wuta aka dafa abinci yara suka ci suka ji daɗi suka mai da numfashi ta ci ta ba suka kwanta ya ce ta shi ke nan kusa kwana lafiya gobe in kin je wajen khalifa ki fadi alkhairi ba ta san shi ne khalifan ba ya za a yi kasan abin da al'umma ke ciki ba za ka tambayi talakawa ba kana tambayi masu kudi masu hali masu wanda su kansu su suka kawo matsalar kasan kuma sai su faɗa ma abin da talakawa ke ciki za su faɗa ma abin da ba yadda za a yi ba yadda za a yi sai na umar ya ba da abinci ce a ja ba wani ba yana karba sai sayar fa ba a hakimin ta'ama qabla an yi saufiyahu shi ya sayar abin shi kuɗi yake bukata fa balaga zalika umar ibn al-khattab shi sai na umar ya samu labari fa raddahu alaihi yace a a a mai da wannan abincin ka kama ka karbi abincin ba cinikin bai yi ba wa qala yace la tabi ta'aman ibta'atahu hatta tastawfiyahu aka ba allocation aka ba wani shi sayar wani ya sayar ma wannan to wannan yana saya shi ma zai sayar a wajen shi ce a'a ba wannan ciniki za a yi ba in dai ka saya kar ka sayar shi ka ɗauka ka kai inda zaka zaka saya mana alal aqal ka ɗauka daga kan idon wanda ya sayar maka ya sayar maka naira dubu goma yana tsira kallo ka zo dan bai san ciniki ba ka zo ka sayar dubu goma sha biyar sai ya ji mai aran shi ba za a zauna lafiya ba ba za a taɓa zama lafiya ba to an ji wannan sayyidina Umar kenan ko قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سكوكا خرجت للناس في زمان مروان ابن الحكم من طعام الجار الجار ونوريني وتقوناتي أكي جوا أدوكوا بنتي تو سكوك تشك كنا سي أباك تشك shine allocation ko takarda ko menene je ka karbi abinci je ka karbi kaza kar wanda ya kwanan yunwa addinin musulunci kenan abin da ya faɗa kenan addinin musulunci ya haramta ma shugaba ya ci ya kwana shi da iyalansa talakawa su kwanan yunwa haramun ne an fahimta fata baya an nasu tilka sukuka bainahum to sai mutane suka zo wanda ya karbi allocation din shi ko check-in din shi shi ya saya qabla an yasawfuha kafin su dauki abincin su kawo kusa da su فدخل زيد ابن ثابت ورجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على مروان بن الحكم فقال وأن باين الله سيسك شكوجا مروان بن الحكم سيسك أتحل بيع الربا يا مروان kana halatta cinikin riba ne ya marwan faƙala a'udhu billahi wa ma za ya aka yi faƙala shi suka ce hazihi sukuku ta baya a hannasu sun maba'uha qabla an yi saufuha mutane suna cinikin wannan allocation da aka ba su ko cek sa'annan su sayar kafin su ɗauka su kai inda ake son su kai fa ba asa marwanu alharas sai marwana ya aika mai alharas ya haika suwa ce hizba za ka ce ko wane ne da wane ne waɗanda ke gadi shi yatba'unaha yanzi'unaha min aidin nas su je su kwace su daga mutane a warware cinikin wa yardunaha ila ahliha su mai da su irin zuwa waɗanda suka sayar mana a warware cinikin kenan saboda me za a yi cinikin riba in aka yi cinikin riba kuma fitinan ba kansu su da suka yi kaɗai zai a'a masifa za ta sauko kasa kowa sai ya ɗanɗana kudansa shi yasa suka yi maza maza suka je wajen khalifa suka ce marwan bin al-hakam kai ka yadda ne cinikin riba ne yace a'udhu billah daga cewa a'udhu billahi an san bai sani ba kenan yace me ya faru aka ce gashi wannan allocation da kake ba mutane gashi suna ciniki da shi wannan ya sayar ma wannan wannan ya sayar ma wannan ba tare da sun dauka sun kai inda ake so su dauka su kai ba sai ya dauki mutane ya ku ku zu shikenan ku shikenan wane ne dan sanda ne ku je duk wanda ya wannan ciniki a warware ciniki a dawo mutane abin su sai in sun dauka sun kai inda za su kai in muka yadda da wannan ciniki mun yadda da riba Allah zai saukar da masifa dukiya duk za ta zo ba ta da albarka alawa haddathani an malikin annahu balagahu أن رجلا أراد أن يبتاع طعاما من رجل إلى أجل ونمت يا سو يسي أبن يسي أبنشي daga wani zuwa wani lokaci ba na zai sai abinci bashi kenan fa zahaba bihi rajulu wanda yake son ya saya din mu ji wannan nasu yana son ya saya abinci na zo wajen ka ina son sun abinci sai ka shiga da ni kasuwa kana nuna min wannan kake so wannan kake so wannan kake so za ka sai wannan sai ce a anya wannan kuwa mallakarsa ce da zai zo ya sayar min haka yana ta nuna mai waɗannan duka sai na shi ai wannan ba mallakarsa ba ce to zai sayar min abin da ba mallakarsa ba ke ba haka ba ne ba in so shi ya cire ribarsa ya je ya kai ma mai abin ya ba shi kuɗin shi sai je da shi kasuwa faja ala yurihi sabura wa ya kulu sai je tarin abinci ya ce min ayyiha tuhibu an abta alak wani kake son da sayar maka tarin wake ko tarin shinkafa ko tarin menene ga sunan dai fa qala al-mubta'u atabi'uni ma laysa indak wanda zai san sai ce zaka sayar min abin da ba shi ba ka da shi zaka sayar min ma laysa indak fa ataya abdullah ibn umara sai suka zo da mai saya da mai sayar sai suka zo wajen Abdullahi dan Umar fa zakara zalika lahu sai suka ce ga abin da ya faru ina son na sai abu ya shiga da ni kasuwa yana ta nuna min wannan zaka saya wannan kana son wannan kana son wannan sai na ce zai sayar min abin da baya mallaka kenan fa qala Abdullahi ibn Umar lil mubta shi Abdullahi dan Umar ya fada ma wanda zai saya din la tabta minhu ma laysa indahu kada ka sai abin da ba nashi bane kar ka saya a wajen shi وقال للبائع shi kuma ya fada mai sayarwa din la tabi ma laysa indaka kada ka sayar da abin da ba naka ba magana bata kare ba an warware mas'alar kenan qala wa hadathani an malik an yahya bin sa'id annahu sami'a jamil ibn abdurrahman almu'azzin wannan cinikin da aka gama yayi kama da me kenan yanzu قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع جميل بن عبد الرحمن المؤذن يقول لسعيد بن المسيب إني رجل أبتاع من الأرزاق التي تؤتى الناس بالجار yace ni mutum ne da nake san abincin da ake ba mutane kyauta daga jihar aljihar wata gona ce hanyar madina ana ake zuwa a ɗebo abinci ana ake ajiye abinci aje a ɗebo ana raba ma mutane sarki fa da gwamna da shugaban kasa fa ba wadda shari'a ta ba shi dama ko shari'ar ko shari'ar ko dokokin ka duniya ba wadda dokar da ta ce mutum ya mallaki wannan abin daga shi sai iyalin sai bar talakawa in matsala ta tashi talakawa ke zuwa aje a masa musu ku zo ku yi zabe ku zabe ni zai muku kaza zai muku kaza zai muku kaza in suka zabe ka kuma sai ka bar su da talauci cikin yunwa to me kenan kai sai kuma shekara ta kewayo kuma ka zo kana raba musu kuɗi shi yasa ake bar mutane da jahilci da talauci in mutum ya hada guda biyu jahilci da talauci za ka sarrafa shi yadda kake so ka zalunce shi shekara uku shekara ta cikin hudu ga zabe ya zo sai ka zo ka zuba mishi tsaba shi kenan da talauci da yunwa da jahilci sai ya manta duk abin da kake sai ya manta ma haka kake ko ka sake ce haka zaka zaka shikenan sai je yana ta hauka yana ta hauka yasa ya saura haka yana yasa ba yadda za a bar mutane daman su yi ilimi su waye ba yadda za a bar mutane daman su wadatu zuciyarsu ta samu tsarki da tsarkaka to shi kenan sai a bar su cikin hayaniya abin da ake bukata kenan da gangan ake yin waɗannan abubuwa ma sha Allah thumma uridu an abi at-ta'am al-madlul alayya ila ajali zan je in saya na sai to abincin da na sai din da lamuni na saya ina so in sayar in sayar ma wani bashi fa qala lahu sa'idun أتريد أن توفيهم بتلك الأرزاق التي بتاعت قال نعم فنهاه عن ذلك yace zaka cika musu yace sai yace a'a kar kai wannan cirikin haramun ne qala malik imam malik yace al-amru al-mujtama'u alayhi indana al'amarin da yake an ijma'i akan sa indana yani indana ahla kano ahla katsina ahla man أهل المدينة مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم الفخر إمام مالك aka ce imam malik na da miza daya in malamai aka yi sabani aka yi sabani cikin kaza kaza kaza kaza da aka yi sabani a cikin sa'i imam malik sai shiga gidajen kowa ya aka yi ce wannan ni na gada wajen ubana ubana wajen uban shi wajen kaza haka wajen sahabbai haka aka gaji waɗannan mana su gadon su yana da asali kenan na ibada na sa'i na mudu da menene da menene da menene ba wai kiyasta kima a'a yana da asali tun daga zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al'amru allazi al-mujtama ala indana allazi la ikhtilafa fihi wanda babu sabani a ciki annahu man ishtara ta'aman burran aw sha'iran ko al-burni ko sha'ir duk nau'i ne na alkama أو سلطان كو دقنو إلينا الكما أو ذرة كو مسرا أو دقنا كو جيرو أو شيئا من الحبوب القطنية أو شيئا مما يشبه القطنية كو أب تشيكين mana tsaba na kutniya al-kutniya mun karanta sati uku da suka hudu da suka wuce an manta ko ana tune eh alhububul khitniya as-sab'a yace wa'annan tsaban da ake ce da su al-qutniya ko khitniya guda bakwai ne wahi al-hims hims wani abu ne wani abu ne kamar dan dutse haka kadan ana dafa ana ci saudiya makarantar firamare duk zaka je za ga an dafa yara suna saya suna suna saya suna ci hims in ka je kasuwa in ka ba za ka gan shi wal food ful kuma ful sudani abincinsu ne za ga tukunya babba a cikin wuta roba zunguru mana cokali mai tsawo a debo ana shine ful kenan ful sudani in ka je wajen sudanai kasuwanci kwari za su nuna maka wal lubiya lubiya kuma wake kenan wal adas adas wani abu ne dan kankani kaman jardawa wa tirmis tirmis shi ma wani abu ne kanana da ake dafawa ana sayar ma yara bakin makaranta wal jilban wal basira duk abubuwa ne da ake dafawa ana ci ya ce to waɗannan su ne alƙitniya au shay'an mimma yashbihu alqitniya mimma tajibu fihi zaka abubuwan da zakka ta wajaba a cikin su au shay'an min al-udun kullaha yace ko kuwa wani abu ne cikin danke kowanne iri ne nau'i na danke an san abin da ake cewa danke danke shine a miya za a saka abin tuwo a ci danke kuma duk abin da za ka ɗauko burodi ka soma ka ci kaman bata kaman man shanu kaman acukui kaman mai da mai sha ke ce ma danke ke ba ka soma ka ci ba ki ake ce miya ai za a zuba tuwo ne ko miya daban danke kuma daban danke shine ka bude bata an ka ɗauki burodi sai ka yi sai ka lakato ka ci ba ka bane ba menene a'a me ya romo yana da miya ma an ba ta nata da balle romo da yake ya fi tsala ya fi sinkewa aka ce danki ka ce mai danki aka ce kaman bota kaman cukui kaman mayonnaise kaman duk abin da za ka ɗauki burodi ko waina ka so kaman zuma abin da za ka soma ka ci shi ake ce ma danki kulla eh ne ne azait mai wasamin da man shanu wal asal da zuma wal khal wal jubun wal shibrak wal shirak al shibrak wal laban da kindirmo kenan wa ma ashba zalika min al udumi da abin da ya kamanci wannan na abu da ake ce madanki فإن المبتاع لا يبيع شيئا من ذلك حتى يقبضه ويستوفيه هذا إمام مالك لو كنت شاهد كده وي أه؟ اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم